رضي الله تعالى عنه وسلم كتب الأقدام فريد الدهري على الإطلاق حاتم الأتماني أبو إسحاق على جبال الناس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والعلم والسفر والكمال والمعرفة واليقين يا أئمة الشيء اهدري لنا بهذا المحضر والتالي بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المكاجر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زما نسن المصطفى شكرا من ذال صلى الله عليه وسلم 63 muna jawabi akan shin neman shehi farali ne faralin kuma farko aini ko kuma sai shi ne shau tijjani amsa neman shau tijjani neman shehi a ko'ina mutum yake ba farko ainihin ba ne kamar neman shehin wato wato ba neman kamar neman shehin da ake nufi na ma shari'a neman shehi na shari'a fardu ainin ne amma neman shehi na tariƙa shi kuma nazari ne shi nazari ne abinda yake bayarwa wato aka ce nazari shine ka nemi shehi dole don bukatuwarka neman shehi dole don ki ya mutu wannan ba damuwa ko mutuwa ta wannan hanya ne hukuncin jin wa sani a wajensu kuma a shuhudiya wata tafhidul khas akwai ma'arifa iyaniya akwai shuhudi akwai tafhidul khas arzauki wanda kowanne an rarraba matsayin kowa daga ciki iyaniyan shuhudiyan tafhidul khas arzauki wa kamalul huda da kuma cika na sani wa tabari da kubuta min jami'i wujuhin ta kowane fuska mutaba'atan nafsi wajen bin son zuciya wal hawa da kuma bin son rai wa hawa da son zuciya famin ka'idin akwai wanda aka ba shi dama bi ibahatihi mutlaqan yace shi ya zama mubahi ne mutlaqi min gairi talabi fi'ilin ba tare da neman aikatawa ba wala talabi tarkin ko kuma bari wa min qa'ilin akwai mai fadin bisa harimihi ya haramta mutlaqan baki daya wa zannu fa'ili kuma zargi mai aikata shi wa min qa'ilin da wanda ya magana bi karahatihi da karahancinsa duna ta harimi ba haramun ba ne wa min ka'ilin da wanda ya ce binaddihi mandubi ne wa isarin maili ilaihi kuma ya zaɓi komawa a saurare shi wala ƙa'ilin da wujudi amma ba wanda ya ce dole sai ka ji waka ba wanda ya faɗa haka wal fatawa fi mufassilatun fatawar ya bambanta fi kutubi tasawufu a cikin littafin tasawuf falanar ilbiha ba za mu tsawaita a kai ba wa min ka'idin akwai wanda yake bi tafsilil amri fihi akwai akwai rarrabe lamari ciki bainal isari cikin ne zaɓi na aika wa isari tarki ko kabi ko kabari ko kayi ko kabari wata harimihi da wanda suka ce haramun ne wa karahatihi da wanda suka ce karahiya ne wa nadabihi da wanda suka ce manzuri ne wa isarihi da zaɓin saudumai da ilahi da karkata kuma zuwa gare shi ala hasbil awarilil waqati wannan duk ala hasbil awarilil waqati yanda lokaci ya zo ma mutum wadda wa ila hali da abin da hali ya sa aka yi abu wa kullu zalika mufassirin fi kutubit tasawuf wannan duk gabaki daya waƙoƙi kala-kala da duk abubuwan da ka sani an yi maganganu a kansu da cikin littafin sufanci wal'amurin mahaƙaƙo lamarin da yake ta haƙiƙi fi fi hannun lokaci a cikin wannan lokaci an na man kana haliyar min al'alati duk abin da ya zama haliyan ya wofanta min an al'alati a tsarin kamar buga ganga wa ma yi shawishin fikra da abin da zai yi tashwishin na tunani na zikirin ududi wal hududi wata shabburi bin niswani da yin kiɗa da 'yan mata da haɗuwa da su wasu mai aswatihin na da jin muryarsu wasu wasu shibbani da sautin samarika zaul jamali kyawawa fa kullu ma haraja min hadhihi umur duk abin da ya fita daga cikin wannan lamari wasallama min suratul muharramati shar'an ya kukuta daga sura wanda take ta haramci ne a shari'a ka hatiladin nisa'i war rijali kamar haɗa maza da mata wani hukumu fihi hukuncin da za a yi an yanzu da shafi fi halihi inda ba zo da shima'i to sai a saurari a duba mutum cikin halin huzurinsa yadda zai ji fa in waje da fihi ziyaratun fi halihi idan ya samu ƙarin cikin iliminsa a wata harkar lissafi ne himmati ko kuma motsi ga zaman himmansa ila nuhud al-alwa hadarat al-ilahiyya wanda zai ja kai kai ka hadara na ubangiji aw li bu'udin ko nisantarwa anil ma'lufati daga abubuwan da aka saba wal adat da al'ada wa suwarul muhayati da surori na kamanni wal muharramati da na haramci aw li ta'alliq billahi ta'ala ko kuma rataye da mutum ga Allah wata hariki shi'in min mahabbatihi amma zai kara taya da ubangiji ka motsu da wani soyayya da take cikin zuciyarka falyanzin sahibu hadal hal huzurihi wa isarihi mai wannan halin da wancan na nuhudi ila qalbi hadarfil ilahiyya wanda za ta ja ka tafi zuwa ga hatsarin ubangiji da wannan wanda za ta sa maka soyayya cikin zuciyanka falyalzim sahibu hadal hali hudurihi wa isari to mai wannan halin zai zaɓi halartowarsa da zaɓinsa ma la yi wadi ila ta'ili matukan ba zai ji zuwa ga barna ba auradihi na ɓatar wuridinsa wal khuruj an mura'ati awqatihi ko ya fita daga kiyaye lokacinsa fa innahu in kana bi hadal hal amma ya kasance a wannan halin fa darruhu aktsaru min naf'ihi in dai waka za ta za ta janye hankalinka ma'ana za ta jefa maka muhabbatul lahi wa muhabbatul rasulullahi sallallahu alaihi wasallama can za ta sanya ka nuhudi ila لطلب الحضرة الإلهية كغاني حضرة أبنجي يديك wannan duka an yadda ka an yadda ta bude shi wai waje da shasun idan aka aka samu mutum fihi futurun azimatun wa mailin ila rahatin wato ya ya samu sakaci mai girma da karkata zuwa ga hutu wara'a nafsuhu rakanat ilaihi sai ga ransa ta yi rukuni zuwa gare fi hadal babi a wannan babi bita qalilin hudiha saboda karancin nan nan zaburanta ila hadaratul ilahiyya zuwa ga hadarar ubangiji fa sahibu hadal hal sahibin wannan mai wannan halin la yahillu huduruhu bai halatta ba wala ilmamin bihi kare damu wa in kana halin shafi idan kuma mutum ya kasance fi hudurihi la ziyaratin wala na kasin babu ƙari babu tawaya min kulli ma zakarna daga dai abin da muka ambata illa tamattu sai dai ya ji daɗi kawai bi aswatil muqarrabati da jin sauti kawai wal alhani da kaman kiɗa haka al mu'addibatun na al'adari fa hukumun fi hadha ibahatun mubahi in sha'a hadarahu in ya ga dama ya yi wa in sha'a tarakahu in ya so kuma ya bari wa man kana min aswati shubban amma wajen sautin samarika zawj jimal ma abuta kyau wanda suwan da mata fasma'u muharramun jin su haramun ne aukal muharramin lil kulli ko kuma a kaman haramun ne ga kowa ma walau ra'a minhu ziyaratan ko da kaga akwai ƙari fi halatin min umurin lati zakarnaha akwai ƙarin waɗansu abubuwan da su ja hankalin mutum zuwa gare ta fa inna rudu bi zalika shiga cikin wannan ma a rubuce zuhuri ziyadati tare da ganin bayyanan nan na ƙari fil hali a cikin hali kan da zai sharu asalan kamar mutumin da yake sha zuma ne mahabu an fihi summun amma an sa masa guba a ciki sa'atan idan haɗa mata da maza haka kana jin waƙoƙinsu haka kana suna jazbanka sai ce to abubuwan abin da yake sa wa mutum da sisan da yake shiga cikinsa ka sun kallabi ya shari'u asilan kan mutumin da yake shan zuba ne amma mahabu an fi sun amma a cikinsa kana shan zuman akwai kuma guba a cikin zuma bayan da huda katulu min haisu la yadari domin zai mutu ne za a kashe shi ta inda bai sani wa ma ma kharaja an haza amma in ya fita daga wannan wa kana fi shay'un min al'alati darari in akwai wadansu ala na bugawa fa inna huwa yashiqu ala al-aqil istinabu ya cancanta da mai hankali ya nisance shi illa an yakuna bi hadarati shaykh al-wasiri sai dai hadaran shehi wasiri ne kamilun cikakke to wannan zai iya baka mafita a ciki fa yana in kana bi hajjal musaba in yana wannan fa yusabu huzurihi an so a halatto shi da anna sima'a bil alati tsarabi domin ji da ala na bugawa wa illan yatamakkan zararuhu ko da bai yi an samu cutarwarsa ba fa yutu fasadi wa ana abin da ke biwa baya shine barna baɗinan a baɗini bi manzilatin sahabati kamar girgije ne almafruhu bi hali saƙai kana ganin girgije kana farin cikin ruwa zai zo ko wal anqar da ruwa sai ya tsudu min ala istimari sai ya fado akan ya'yan bishiya bardan aziman sai ya sauko da kamar dalilo akwai wani irin ja'ifa ko kamar ruwa ne wanda zai sauko da kake ganin sa mai daɗi ne sai ya faɗo kuma kan abin da yake ma'ana ya yi sanyi ya lalata shi wasu wa'ikun da kuma tsawa fahimtar da simar ya wargaza 'ya'yan bishiyar alari ka ne yin tazaru islahu wanda kuma kake sauraron ga hadari ya zo kuma ana son a samu ruwa ana farin ciki sai kuma ruwan ya zamo bil'aksi illa yin kudu bi haka fi shehi wasili shi ma sai ina wajen shehi ne wasili alkamil fa yana huzuru asimun to hazar wansa nan yana da laifi ciki mina darari dan akwai cutarwa wal halaki akwai kuma halaka wa kullu hadha al-amru fi haqqi ashabil hijabi wannan duk ana magana ne wa ashabul hijabi wanda suke tangaran gaba ki dai babu wani abin da zai cutar da su wanda suke tangaran ba wani abin da zai cutar da su saboda su suna sane da duk abubuwan da yake gudana amma wanda baya sane da abin da yake gudana to insha Allah kuwa za a shiga cikin garari saboda ai wancan in shaidan ne ya zo maka da abu kana sane in duk kowane kana tafiya tsarin da kake kawai kai kadai za ka zo a shaidan din kuma ka zo a malami za ka zo da alhairin ka zo da roshi shayi wasili yana cire alhairin ya mai da shi ya cire alhairin a yi amfani da shi ya mai da sharrin baya shi ne dalilin da illa shehul wasili shi tangaran yana sane kana zuwa za ka zo da magana na alhairi kana magana na alhairi kana magana na alhairi sai ka biya kuma na sharri sai ya cire wannan din sai cire wancan haka shi zai iya mayar da kai kan kowane irin level ɗaya ba za ka iya cutar da kowa a gurin da yake ba musamman shehin zai yi magana ko kuma zai hana ka abin da ake ciki wa amal garka fi barin haƙa'iƙi amma wanda ya yi nutso cikin kogin hakika wata tauhidi da tauhidi fala yukamu alaihi bi hadal hukum haka ne babu wani abin da aka babu ba wani abin da ya cuce shi babu ai kana sane ai babu wani abin da za a yi wanda zai cutar da mutum in kana sane da abin yawwa lakin ya turku da ta ta hukumin halihin za a bari ne a ƙarƙashin hukuncin halinsu wa maƙamihin da maƙaminsu fa inna al'arifa domin shi arifi fi maƙamihi a maƙaminsa ya faru ma ya tabihi maƙamuhu yana aikata abin da aka hukunta wa mukaminsa bi nafsin da nafsi wa isharatun ko ishara aw tasrihun ko bayyana wani abu aw talwihan ko kuma warkarwa gairin multafitun amma baya waiwaya liman yankiwa alaihi aw yanjibuhu ko wanda zai masa inkari ko masa nadabu fa inna fa inna da'ahu maqamahu huzuru isma'i idan shi a kujerarsa da waƙa da rashinsa da komi ɗaya ne babu wani abin da zai cutar da shi yanzu misali idan aka zo misali kawai in aka zo mubtar da ai in aka zo ana kiɗa suna la ilaha illallah la ilaha illallah wasu za su bi kiɗa wani kuma yana ke ko sauraron wannan bayani kawai zikirin zai zai bi to kaga ai bambancin su ba ba ɗaya ba to amma kuma yaya siffar take saboda haka kowa yana tafiya ne yukta ba alama ƙani a makaninsa ne wani zai ji an jamar hankali wani kuma zai ji shi ko ya ba abin da aka taba shi ba abin da ya taba shi haka abubuwan suke fa فإن أعطاه مقامه حضور السماء إن يا زبي يجن واقع وإثاره ترك إن يا سويس على حالي أهالنسا ولا يكر عليه فهو زي مسا إنكاري لأنه أعرف بمصالحه وإلله domin shi yana sane da masalihunsa da illansa wa yana haɗawa makamu al'urubu arhu idan kuma makamin ya baka ka gudu ka bar gurin wa nufur ka bar gurin laisa li'adin an yandibahu ilayhi babu wanda zai ce masa nadabu ne ce ku matsayin ku kenan wannan abin da ya dace ya gudu ya bar gurin kawai ya bar gurin shi wannan kuma zai iya tsayawa ba wani abu wala an ya hussahu ala hudurihi ko ya kwadanta da shi wajen halartarsa fa innal ahwala fil ma'arifi shi hali cikin ma'arifa muftalifatun daban-daban ne wal azwaqu mutabayinatu zaukin shi ma ya sha bamban wal fawaidul maratibi fa'idodin martaban wa fuyudatiha da kwaranyanta wa futuhatiha da mahudinta gaira multaimatun ba ba iri ɗaya ba ne wala mata shari'atun kuma ba kamanni ba ne fakamin sahibin makami da yawa za ka ga ma'abucin makami ya tadarrar bi sama'i za ka ga yana ruwa yana yana cutuwa da jin waka bi ananan lammaci min hudurihi ko yaya ya ji wani ko da kasida ne wani zai rikice ba zai iya ba kuma gashi yana da mukamin gashi kujeran daban-daban ne ba a yi wa mutane hukunci daya kuma shi ne adalci ba a yi wa mutane hukunci daya yadda wani yake ji wani ba haka yake ji ba yadda wani yake ji wani ba haka yake ji ba kamar misalin na taɓa bayani akan shehu muhammad bello ya fito ina ganin daga alƙalawa sai ana buga masa gangi na abin na kiɗan abin nan yaki yana dawowa ana dawowa daga yaki sai ana ana buga kiɗan ana kiɗan daga nesa sai mutanen da suka ce to da waliyin allah ne da ai ba zai ji wannan kiɗan ba amma an ci shi kaza kaza ne daga nesa milamilai misali da ya zo ƙauyen garin sai ya tsaya sai ce na ji abin da kuke faɗa sai ce to abin da ni na ji kiɗan yake faɗa an ta abdullah ta ta'ajjab la ta takabbar kai bawa ne karka dinga al'ajabi karka dinga ganin karka dinga ganin kanka karka yi girman kai karka kaga shi abin da yake jin wakan yake faɗa kenan anta abdul la ta ta'ajjab la ta takabbar kai bawa ne karka yi karka karka karka dinga al'ajabi da kanka karka dinga ashe kowa da irin jinsa amma su kuma ga hukuncin da suka ba to ko a yanzu a hakan a gobe a jibi za ka ga wani abin da yake ji din shine kuma ya jezi shi yasa ka ga babu wanda ya ci bi wujubi ba dole ba ne amma mandubin makaruhun mubahun halal haramun haka aka raba shi ala hadiyar mawazin kar ka ɗauka kowa inda ya ji haramun ne kar ka ɗauka kuma kowa mu bahi a ba haka ba bi kadarin makamin insani gwargwadon makami na makamin sayin makamin sa zarar bi asma'i bi adnan lummaci nan hazari wa ya kuna zalika alai a shaddu kuma za ka ga yana da tsanani min sunni sa'ati daga guba na awa ɗaya fi katalin ajisami da katifarci yadda zai shige shi ya cutar da shi to daidai yake da guban da zai kashe shi a lokaci ɗaya wa kamin arifin yufadu alaihi da yawa za ka samu arifi masanin Allah yufadu alaihi fi hudurihi listima'i shi kuma zai kwaranyo masa na daga ji min hadarar qudusiyya daga hadarar qudusiyya min fuyudul ahwal wal ma'arifi na daga fuyud na ahwal wal ma'arifi a lokaci guda kuma fayartaki bihi min al maqamati wata daga cikin ɗalibana dukkan mai matsayi gurin ilahu ba zai kai ka ba da shi ta yi usuli da shi ta yi usuli da shi ta yi usuli ta fahimci kuma abin da Allah yake nufi ake magana eh to kaga wani kuma waƙan shi ne shi kuma zai ja ka sai kai ka wani wurin wani kuma ya kasa da kai haka abubuwan suke tafiya kuma ka ga abin ya yi daidai da level ɗin kowa amma kuma kowa masharafin daban katin na sha'adin daban idan biya sa kan hajjar fafon da nan isna ashara ai na kada alima kullu unasi masharafahum kullu wa sharafu min rizqillah ko wala ta'a sau fil ardi mufsidin fa yartaji bi min al maqamati sai ga mutum kuma yana hawa makam ma la yartaqi lil ibadati kuma a wajen ibada bai samu abun ba amma kuma daga wakan kuma ya je shi wasafa'il awqati kuma da sauran lokacin shi ne atu alati amil kuma shekara dubu zai yi ne atu alati amil shekara dubu ɗari zai yi bai kai wannan kujerar kuma da wannan muhallin ba da ibada amma kuma sai ya kai da waɗansu waƙoƙin wato abin ka ɗauke shi ne a ɗauke shi ne ka ɗauke shi ka gane shi a kan kujerar idan mutum akwai mutumin da in ya saba wa Allah sabansa da Allah sabawansa da Allah in ya gane ya saba wa Allah to yadda Allah zai ja shi saboda tubansa da sanin ya yi laifin sai ka da ya sani ma da tuntun ya saba wa Allah haka ne da ya sani ma da tuntun ya saba wa Allah ba kuma haka kuma fa abu yake saboda yadda zai ji nauyi na ubangiji ya ji kunyan ubangiji to daga wannan lokacin kuma in ya ja shi sai ya tafi kamar rabi'atul alawiya kamar fudayl bin iyal kamar ga sunan dai suna nan da yawa daga cikin martabobin wanda sai da suka dawo shehanansu ma suka dawo su ne almajiransu wannan sun ce shi dan fashi ne yana cikin fashin yana abin da yake alam ya ana lillazi na amanu an ta hasha a kulubun da zikirillah ala da zikirillah ta zama innal kulubu wannan jin abin da aka firge shi ya dinga tafiya sai da ya zama a duniya ba shi da abokin karo kamar rabi'atul adawiyya zanunul masri shi ya jata da ya jata ita rawa take kuma a hotel amma da ta tashi da ta gane aka shigar da ita shine ma'ana illa bi hadarati shehil wasilil kamili to in aka jaka sai kuma a nuna muku wani abu to sai ka ji kunyan Allah to jin kunyan Allah nan kuma to shi kenan sai ka yi tafiyar da sai da shehin sai da shi shehin ya dawo shi ne muridinta saboda tafiya wajen Allah to akwai irin wa'annan daban daban daban daban wanda waɗansu sai sun yi wani abu tukuna in suka fara jin kunyan ubangiji to kuma shi kenan to wani lokaci akwai wanda su kuma ake barin su haka kowa akwai irin level ɗin kujerar sani kowa akwai level ɗin kujerar sani gwargwadon yadda mutum Allah ya masa shi ne Allah ka ba mu wucewa lafiya kuma ya sa mu ci jaraba shi ne kawai wannan za ga an wuce shi fiye da maka sai ya yi shekara miliyan amin dubu ɗari yana ibada bai iya kamawa ba hada tafsirin hukumin fil arifin haka tafsirin hukuncin yake cikin arifai radiyallahu anhu Allah ya yarda da su kullu wahidin lahu zawqun kowane ɗaya yana da zauki wa kama ko zauku na wa makaman wa halan yana da makami kuma yana da hali wa fitaran mukhtalifatun mashigan daban-daban ne wal mabani gairin mu'talifatun magina ginin da aka yi musu ba ba wanda aka saba da shi bane fa inna li kulli maqaman maqalan eh kowane makami yana da irin maganarsa fa inna da kulli makamin makal wa li kulli zawqin wujudan rijalan duk wani zawqi wa ko wa wujudan rijalan da samun abubuwa akwai mazaje irin nasa wani a cikin barayi aka yi shi wani a cikin mazinata aka yi su haka kuma ta wani a cikin yan caca aka yi su wani kuma waliye ne a tafiya haka domin wannan baya ɓata walittakan ana sa su ma'aikatan abin ne ne ma'aikatan ne saboda haka allah wai shin allah yana son duniya ne allah bai damu da duniya ba ko an ce da duniya ta kai fuffuken sauro a wajen Allah da duniya ta kai fuffukin sauro a wajen Allah to da kafiri walau shurbatu ma'in ba za a ba shi ba da ta kai darajar haka amma kuma in ka taba in ka zo ka rusa gidan mutum shi a fi shiga a ce maka hukunci mai tsanani haka ne kuma ga shi ba ta kai fuffukin sauro ba to kaga ka in aka lura da irin wayannan hukuncin rusa ɗakin ƙaba ka rusa ɗakin ƙaba da kashe mumini rushe ɗakin ƙaba ya kashe mumini ɗaya ya fi rushe ɗakin ƙaba fitina in ka auna abin sai ka ga waɗansu abubuwa ne ya tadakalun tadakuli wani gashi nan gashi nan dai gashi gashi wani ba za ka san me ba amma sai gan shi ya fito da wani irin abu na mamaki saboda haka wani kulli wakacin hukumin ya husu kowane lokaci akwai hukuncin da ya keɓanci lokacin wani kulli wakacin hukumin ya husu a kowane lokaci za ka ga wani hukuncin da a wannan lokacin shine ne a ce ba ka da wani lokaci a yanzu komi naka lafiya lafiya sai a ce ka shiga halin yaƙi ko ka shiga halin rashi sai a ce babu laifi za ka iya shan giya ga shi nan a lokacin da kake kai ai ka san haka ne sai a ce an yadda ka ci alhazir kuma har kai guzuri an yadda ka ci jaki har kai guze da shi haramun ne saboda wani kullu lokacin hukumin ya husu akwai kowane lokaci akwai abubuwan da za ka yi wanda zai keɓanta da lokacin in ka wuce lokacin tukunna sai kuma ka fita daga cikin hukuncin saboda duniyan haka take tafiya idan ka ce wannan wannan ka wuce shi wannan kuma baka zo ba wannan kana ciki haka to a haka abu ake tafiya to shi yasa fiqhun fiqhun lokaci shi kansa akwai fiqhun sa eh da kana cikin lokaci kaza ne mun kawo daga cikin lokacin yanzu kuma lokaci kaza ne kana cikin lokacin shi ma an jima za ka iya haɗe maka sai ka fita daga cikin lokacin sai ka buɗu ka dinga tsukewa kana buɗuwa shi ya sa wani lokaci zaga kuma mutum ya tafi a kan ma'arifa sai ya zamo har wannan lokacin duk gun da ka shiga sai ka zamo kayi daidai kayi daidai da lokacin Allah ba mu ilimin albarka Allah ba mu ilimin albarka gaskiya babu abin da yake wayar da mutum kamar ilimin gaskiya wal kullu halin waqatun yabsituhu kowane hali akwai lokacin da aka shimfiɗa wa mutum falwaƙi min haza abin da ya fi daga wannan annal arif billahi shi arifi masanin Allah fi huduri istimai wajen jin waka bi kun lokaci yana da hukunci ne a lokacin sau makanihi da makaninsa wa halihi da halinsa wa zauƙi da zauƙinsa wa wajenihi da yadda zai kai ya kawo fala ya ta'arrafu alai la bi hudurin wala fi tarki babu wani abin da zai masa babu wani abin da zai masa ikirazi ba halartowar ba ko kuma a barinsa wa ma sahabul hijabi amma ma abutan hijabi wanda komi nasu ba wani abin da suka sani to wannan daban faƙar sabaƙar tafsirin rukun fiye mun riga mun yanku magana akwai mandubi akwai mubahi akwai makaruhi akwai haramun amma babu wujubu wannan an riga an fassara ta maka amma ma'abutan hali wanda suke wannan babu wani abu amma ya za ka yi ka gane ne za ka yi ka gane ne da mukarinka wani ya cutu saboda wannan wasu kuma ba abin da zai faru ba abin da zai faru wani kuma kana tafiya ne kana samu a waka ne amma kuma sai yanzu kana samun ɗaukakan fahimtar wani abu a wajen Allah ana jan ka saboda haka ba mukami ɗaya ba ne wani kuma kana a waka ne shi kuma yana dulmu ya ka ƙasa ana yin ƙasa da kai saboda haka in ka san kai a wannan muhallin kake ka nisanta in ka san ko ba a wannan muhallin ba ne to amma ashabul hijabi hukuncin su kuma daban ne arifun hukuncin su daban ne kuma haka ya kamata dan dama ba zai taba yiwa an man yamshi mukibban alawa zai yi ahada an man yamshi sauyin da ake tsara da mustaki ba halin sauyin ladina ya alamun na ladina ya alamun la ya alamun innama ya tazakkaru ulul albab ka kalli abu ka kalli ilimi cikin abu شوف عمر رضي الله تعالى عنه أي أفدا يكتب من يريد أن يش أن يرى الغائب حاضر فليشاهد إلى السلمى وضمانة wanda yake son ya ga mutumin da yake zaune yana nan baya nan ya kalli silma ko da so ɗaya ne kaga a karon farko yadda ake kallon silma ta ce shehu ma da kansa ya ce a kalli silma ko haka wani yau ma da kansa ya ce a kalli silma yanzu kuma yanzu ba ɗin suka zama cikin gida ka iko ba to me ake son ka gane a cikin silma ɗin ya ce man yuri da an yara ga'ibu hazirun idan kana son ka ga ga'ibu gashi ba mutumin ɗin hazirun kuma gashi nan ya ce wani shaidin silma walau maratan ya kalli silma ko da sau ɗaya allon silma allon tv mutumin yana nan amma kuma baya nan amma kuma yana kuma zai ce maka live an yi abu yanzu haka ake a america yanzu haka ake a duniya ko ba haka bane amma kuma yana wurin amma kuma gashi nan to kare ilimin abin da yake son ya zuko maka kawai ma'anan mushahada ka kalli hadirul ghaib to in ko ka kalli hadirul ghaib za ka iya ganewa ashe annabi Muhammad yana koyi za ka iya gane abubuwa daban daban daban daban daban daban gashi nan kana tsammanin baya gidanka gashi nan a gidanka kuma kurtun yana can amma duk duniya gabaki daya za a iya gani ashe za a iya ganin annabi muhammadu yana taskan allah ne amma kuma allah yana ko'ina a duniya za a iya ganin shi an fahimta mu to kaga ashe ya gayyaci mutane ne don wannan don a kalla amma a rufe ba kowa da kowa ya kalla ya- ya kalla ba kuma da aka zo misali da aka fara magana akan karatun ƙur'ani haramun ne a gidan radiyon kaduna da aka yi wannan hukuncin ce me yasa ce saboda shehu allah ya saka da alheri farko zan kawo hukuncin نعم
shehu mu shehu malam ibrahim sadidu بارك الله تعالى عنك.
malaminsa yana zaria to yana wajen yana nan yana karatu a zaria ne amma malamin ba ne amma yana karatu a hannunsa ne sai wata rana sai ya tambayi mutanen zaria a cikin malamai a zaria a nema masa wani tsohon malami yana so su yi magana da shi na ilimi farkon maganar abin da ya fara tashi kenan shi yake gaya mu shi a- a ga a ka masa wani tsohon malami yana so su yi magana a kan ilimi sai aka nemo masa wani malami sai ya zo suka fara magana da shi sai ya ce yanzu kan a Zariya malamai sun kai guda nawa malamai sun kai guda nawa malamin shehi namu shi ne ke tambayin wancan tsohon sai ya ce ai ai malamai sun kai goma to tun da ya ce sun kai goma sai magana ta ƙari ya yi ta magana ya yi ta magana ya yi ta magana malamin shehinmu ya yi shugar kyale shi washe gari ce na ce muku ku kawo mun tsohon malami mai hankali mu yi magana da shi na ilimi na tambaye shi a zariya malamai sun kai guda nawa ya ce malamai sun kai goma ya ce a duniya ma akwai malamai goma ne a duniya ma akwai malamai guda goma ne ana maganan malami ko ana maganan abin nan ya ce a tun da za ka yi na gama hukaci ne kawai in ji malami shi ya gina mun shi ne sai na ce to yaya abin yake sai shi ya ce to ai wannan abin shi ne shi rami ya gaskata a duniyan ma akwai malamai guda goma ne To ai da aka yi wannan shine sai aka zo aka samu rikicin gidan radiyon kaduna karatun gidan rediyon kaduna ka ce haramun ne wasu ka ce bidi'a ne wasu suka aka yi ta maganganu kala kala kala kala to sai sarkin zariya jafaru sai turawa sai suka ce masa ka rubuta wannan wasiƙa a kaiwa sarkin kano halifa sunusi domin shi ne yake da malamai wanda suke zuwa wajensa za su amsa amma turawan su suna ganin wannan abun ba haramun ba نعم
ba haramun ba ne shikenan sarkin kano jafar a sarkin zariya jafaru sai ya rubuta wa sarkin kano halifa sunusi da ya rubuta masa ya tura masa wasiƙa sai shehu ibrahim ya zo da shehu ibrahim ya zo sai aka ce ana tambaya ne akan karatu a gidan radiyo haramun ne ko halal sai ce mafi karanci ya zamo wajibi mandubi wajibi mafi karanci za a yi karatun gidan rediyo waji- wajibi ne a yi saboda sai ce ai an tambaya an ce haramun ne ce a- wanda suka ce haramun ne dalilinsu wai saboda ana wasa a gidan rediyo sai ce a, to lokacin wasan ake karatun in ji shaurari ya ce lokacin wasan ake karatun lokacin karatu daban lokacin wasansu daban saboda haka karatunsu bai taba wasa ba wasa bai taba karatu ba kuma karatun ƙur'ani da shi za a gyara waɗansu masu karatun lahani wannan shi ne shebrani sai ya ba da ansa sai shehi ya ce a zariyan ba malamai ne an ga malamin ɗayan shi ya tabbata kun fahimta ba zan yi yawa a zari to haka karatu ne na ai duk malaman sun amsa fitowoyin amma kuma ga abin da ya faru sannan kuma an yi na duniya akan kawar da mukamin ibrahim da aka zo sai da aka yi littafi ɗari da ɗaya littafi ɗari da ɗaya daban-daban shi ibrahim shi ya kawo ya ce gusar da hajarul makama ibrahim a kusa da ɗakin kaba ya ce kar a yi in an taba shi ɗakin zai rushe nashin ya tabbata kaga a duniya littafinsa kuma shine rayatul islami da alam ta buga shine ne sunan littafin ba rafa'ul malali ba haka littafin da yana nan wanda shawabin fatai shi ne ma ya sake bugawa na biyu amma sai da shawabin fatai kusan komawa ga Allah ba ya sake bugawa amma radiyatul islamin alam ta ke bugawa sabilus salami fi ibqa'il makani kaga an sake nuna malamai ƙasa ƙasa ƙasa da aka yi amma nashin dai shi aka fitar da shi to kaga wannan ai an nuna to yaya kuma abin yake to haka abubuwan suke gudana idan kullum wafi sha'anin ne kullum wafi sha'anin Allah ya ruha mana shi na wa ma sabri da fa kasa mun tafsirin kun fi wa ma qaulus sa'ili amma wanda yake tambaya idza umira bihi shay idza amara bihi shay'un babu ashabi idan shehi ya umarci wadansu daga cikin sahabansa aw fi'lihi ko aikin sa fi nafsihi hasatan a cikin kansa wala yamur bihi ashabahu ko idza amara bihi shaykha babu ashabi idan shehi ya umarno ya umarci wani ya aikata wani abu ولن يمر بأسبابه هل لهم بعد موته أن يفعلوه to bayan koma san ga Allah ma zai iya aikatawa wai zai da fi bi ra'ayihim amla kuma zai iya karawa da ra'ayinsu ko kuma a'a aljawab fi hada an yajril qanuna fi ala hukmi ma taqaddama zai sanya hukuncin shine kanun ala hukuma ta kaddama da asahal hijabi hukuncin abin da ya gabata na asabul hijabi wa asabul ma'arifi ma'abuta hijabi dai da ban suke ma'abuta ma'arifa ma da ban suke faman kana minhum min al-arifina duk wanda yake arifi ne jara alal minwali ma ta kaddama awwalan zai gudanar da abin da yake kai abin da ya gabata na farko wa man kana min asabul hijabi in kuma ma'abucin jara ala tafsilin lalli da kara awalan shi ma kujeransa kowa ya tsaya a kujeransa ba a sabon hijabi ka tsaya a nan wanda kake kaiwa ka kai wani guri ka tsaya a kujeranka anya talaka da mai da mai kuɗi hukuncin su ɗaya ne ba ɗaya ba ne ba ɗaya ba ne ba hukunci nake nufi ba yadda zai yi abin da yake gani har waɗansu abubuwan akwai abubuwan da ake masa bakarji abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba na farko manzo Allah yana jin Allah Allah ma yana jin haushin jahili mai takama jahili da takama to ta yana zamu amma kaga malami in yi takama yana da siffar don akwai sunan shi aliyu mai arziki in yi takama yana da wannan shi'urin na ji to jahili shi kuma ba da me zai yi to
da arziki ko da wannan kaga kaga gashi nan wani irin abu ne saboda ka kowanne hukuncin salama kowanne hukuncin salama yanzu ka ɗauki misali rai iri ɗaya ne amma wani ran tashin hankali abin da ya kwaso a kansa yanzu a ce misali daga cikin waɗansu manya a kashe wani shi kaɗai sai daga tashin hankalin da baka da su amma kuma irinsu an mun mutu a kan hanya ma an jefa da su kuma nan ɗaya ne amma kuma daban-daban ne haka wani ka gan shi ma kawai ka kauce ka wuce wani ka wani kuwa kana ganin an ce an wane ya mutu an kashe wane cewa an kashe wane kawai ya yi suna shan hankali kawai iya faɗan haka mun tafi lagos lokacin buhari ba ba ban a'a Obasanjo. Sai aka ce an kashe Obasanjo a Arewa. Lokacin Obasanjo zai hau mulki kenan. Yadda aka dinga kashe mutane. Ashe wai wani fasto ne ya ce ba zai hau mulkin ba zai mutu. Sai aka zo ce an kashe shi kuma Arewa. Allah ya kiyaye. Ran da aka ɗauka a wannan lokacin ba, abin ya yi yawa. Allah ya kiyaye. To irin wannan hanyar wani ji kawai shi kenan wasu sun tafi lahira sun gama. Wani kuma ba abin da zai faru. Eh a kashi gidansu ma gaba ke ɗaya wallahi ba abin da zai faru. Kuma ga shi rai ne. Amma kuma akwai tafazuli haka abin yake wa ma ma da kawo fi sama'i abin da ka ji shi muka ambata na daga ji min asarihi hudurihi daga asar daga huduri lissahi allazi wajida bihi a ziyaratun wanda aka samu ƙari fi hali ma a hifzin auqati cikin halin tare da kiyaye lokacinsa wa auradi da wurinsa wa kullum muka ce ya ashiruhu hudurihi lahu ya ashiruhu zai zaɓi halartowarsa gare falyakun zalika ma a zaul mawasi wal uhudi to zai zaɓi ma'abutan wanda suka yi tausiki da da riko arrasiki na fi hibdul hududi wanda suka yi suka suka yi suka kafafun ta kama cikin kiyaye haddodi min takamil amrin takawa wajen cikan al'amarin takawa wal istiqamatu da istiqama alladina ya fi duna sima a ƙasar wanda suke nufin ji ji suna nufin jin abinda za a yi ƙasar da nufi sahihan lafiyayye lillahi wa fillahi saboda Allah a hada wajen hudori shi kuma jin wannan ne yake gadar da ya tafi a Allah ya tafi a Allah wani a buga masa bandiri wani iltirabi wani ana abubuwa da shi zai tafi da shi zai tafi yana tafiya yana tafiya yana tafiya ya ga ya tafi hadarar ubangiji kuma ya fana'i ya kare babu wani abu ga zakirai ai muna ganin zakirai suna zikiri wani yana zikirin a cikin zikirin in ya tashi ya tafi shi kenan ba zai dawo ba ya tafi kenan cikin kowa da irinsa ne ne kawai wa mashi ma'ulu ma'ahudu al-yau fi fuqara lokaci a fakiran lokaci fa ina sahibu al-halak akwai sahibin su wanda halaka a qarab ilay min najati shi yafi wajen jinsa zai halaka ne gabaki daya babu wani abu da zai amfana da shi wa naquhu af'al min min aqalihi wani kuma amfanuwansa shine yafi nisa daga halakarsa وكان الأدب إليه أقرب من شركنا عليه wani kuma da aka ga halakarsa shi ne mafi kusa da shi mafi saukin kusa da shi fiye da igiyar takalminsa falhazara alhazara mutane su ke min hudur istima'i wajen jiyarwa ma a haula'i tare da irin wa'annan mutanen da su iya halaka da wannan kar a kai wa kowa komai likaunin la ahadan lahu ba su da wani alkawari wala zimmatan ba su da wuyayi wala hukufan alal hududi kuma za su iya tsaya akan haddi ba wala mura'atan lahum ba su da mura'a da hibzi amrullahi wanda su kiyaye al'amarin ubangiji fa haula'i wayannan mutane la yahdaru ma hum lisima'i ba bai kamata a kawo su wajen jin waka ba lianna al-murid sadiq shi muridi sadiqi idan hadara ma'ahum na'am ne kasatu ahwaluhu idan aka sami muridi sadiki in ya zo tare da su za a tufatar da shi fawaka a fi mahun fihi mina takhalidi za a samu haladu wal fasadu wal isyanu wal fusuku wal qaradu an babin lahi za a kori mutum kuma daga kofar Allah ai daradi dukkan kora انتهى والسلام ما أملاه علينا شيئا أنا هلزي ونفسي الحمد لله Allah ya taimake wa abin da kiyayewa ba kowa wani iri da in ka ga wannan karka yi tsammanin kuma duk wanda yake jin waka halakakke ne ba haka ba ai ka ga alshuara wa yatuhumul gawna illa alladhina amanu ka gani ai an yi maka istisna saboda haka wanda suka cakuɗan waɗansu da ba kowa ba irin kowa ba ne yanzu za mu fita min adiyaji sau tijjani radiyallahu anhu allati ajraha Allah ala lisani Allah ya amfana da mu Allah ya amfana da mu Allah ya salli ala sayyidina al-fatih bi ma'ruf wa al-akhir bi ma'ruf na yashhadu la ilaha illa hadi wa yashhadu bi mustaqim wa ala alihi qadar mizar lam yakun la azala ولا أبد الزمان ومكان وضرورة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله.